adaratun ko shi ne ya kasance david ko mai shaida mai amana adalatun rayu wasu abin daga cikin adalatun rayu ne ina so mu gane wani abu akwai dalilin da ke sa a da'afa mutum dan a kare hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wai saboda yana da wani abin nan ba wani sifa yanzu akwai wannan misali za ga sun ga kyauta yake yawan yi misali amma ma'aikaci ne kamar a ce yana aikin gwamnati ne sai su ce kai an da'afa hadisin sa haka ko dalili saboda wannan kyautan da ke saboda sun ce kare abin da yake bar wannan kare kuru min maliki wa kare kuru min malimi al-hukuma ba nashi bane muna magana kan adalatul rawi ko
to wannan zai sabbaba a cewa za a shiga zama da biki kwarai no ba disin sa saboda ina zaton aikin na kudin nan zai zama ba nashi bane kila na shi eh tamamu dabdi ay khafifu dabdi ko adamu shuduzi adamu illa وهذا النوع وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف shi wannan da yake tsakanin sahihi da daif yake shi wani yake na hasan na'am wannan gudun mai shi a hankali wa hadha an-naw'u لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر idan kace sahihi aha sami hasani sami da'if لأن الموضوع من أقسام الضعيف وشره سيكو وسمه شر الضعيف shi maudu'i ba shine mafi muni a cikin da'i idan hasani hadisun ne zalika hadisul ladzi bayna mi martabataini ko bayna manzilataini bayyana mai ula daraja wanda mai adna daraja shine mai da'ifi nan aka samu hadisi mai hasanin hadisi amma sai ce fi nagarin naziri fa a wajen mai mai duba a zahiri sahihi hasani da'ifi hasani a ina yake a tsakiya lafi nafsil amri ba wai haƙiƙanin al'amari shi a tsakiyan yake ba aha Na'am shi hadisi hasani asurat ta'abiru anhu ta'arifinsa yin bayaninsa wanne ne hadisi hasani asur ya wahala matuka ya wahalar wa dhabtuhu ala wa dhabtuhu ko wa dhabtu ala kaseerin min ahli hadhihi sina'a da kuma dabinsa bisa yawancin malaman hadisi شيء ينقضيه عند الحافظ وربما تقصو عبارته عنه abin da yasa kuwa zalika li annahu amrun abu ne wanda yake ko a kira shi da me shay'un ne wanda yake mai nisbi ko zalika li annahu amrun nisbi shay'un yanqadihu inda al-hafiz wa rubbama taqsur ibaratuhu an abu ne wanda yake yanqadi yake haskaka ko yake bayyana yake ɗarsuwa a zukatan shi masanin hadisi sadaka ibaran da za ka yi bayani a kansa taksur duk akan me yake magana yan uwana sahihi saboda an yi magana sahihi an yi magana ta'arifinsa da ifi kuma an san kowane ne da ifi to shi wannan tsakiya yake wasi tsakanin wancan da wannan ne نعم وقد تجشم كثير منهم حدا malamai sun kutsa wajen yin ta'arifin hadisi hasani faqal al-khattabi huwa ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu kun ga wannan ta'arifin ma urifa makhrajuhu washtahara to nan ya dauki me kenan sahihi hadda da ifi eh wasu taharatu shuhura ne ka san ku a cikin mashuri ka san me san hukuncin mashuri da ma wasu taharar da jalo
قال وعليه مدار أكثر الحديث to sai ce wa alaihi madaru aksarul hadisi ko ya zama fi yawancin hadisai suna kai komo a kansa makewayin su a kansa ne وهو الذي يقبله أكثر العلماء shine wanda yawancin malamai suke karban sa يستعمله عامة yawancin fuqaha suke aiki da shi wannan shine ta'arifin me asali a wurin waqabi shine ma urifa makhrujuhu wastahara rijaluhu wa alaihi eh na'am قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل بل والضعيف kaji ko in dai mustahar rijaluhu in dai ma urfa makharajuhu wastahar rijaluhu ne to ai hadisi sahihi ta'rifin sa kenan ma har ma har da ifi ma kenan وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له to idan ragowa maganar da ya faɗa shi ma da yana kwanda ta'rifin hasali ne to wannan maganar da Khattabi ya faɗa malamai ba su goya masa baya ba ba sallama masa akan ta ba أن أكثر الحديث من قبيل الحق min qabilil من hisan قبيل الحسان duka yawancin hadisi ai tun da bangaren masu kyau ne a zahiri ولا هو الذي يقبله أكثر ba العلماء kuma shine wanda yawancin malamai suke karba ba يستعمله عامة الفقهاء na'am ma'ana a takaice dai ta'arifin da Tirmidhi yayi da da Khattabi wal hadisi hasani gaira musallaman lahu shine kai abin da muke son a gane mulakhas din ma qara'anahu shine hadisi hasani shine hadisin da yake tsakanin martaba guda biyu tsakiya sahihi da da'ifi amma a gurin mai gani ba a haƙiƙanin al'amari ba domin a haƙiƙanin al'amari hadisi hasani ai da ifi ne tarakka shikenan idan hadisi daga mai sahihi sai mai da'ifi ke kuwa amma a zahirin ganin ido su uku ne sahihi hasani da'ifi ne to eh ya fi kusa to da ifi ne ita kawwa da ifi ne samu karfi ya zo zuwa ta hanyar zuwa ta wasu hanyoyi ko ta ce mai hasanu da gairi a anan ta'arifin hadisi hasani ya wahalar sosai matuka ya yi wahala saboda abu ne wanda yake ah, yana haska a ƙirjin malami ne sai ya ta'arifinsa saɓanin ta'arifin sahihi saɓanin ta'arifin mai hasani to ya sai ce wasu malamai ina lakta sai mana katun da muke ne ko da ke wasu malamai sun kutsa fagen don su yi ta'arifin hadisi hasani daga ciki akwai al-qattabi sai ce shine ma urifa makharajuhu washtahara rijalu murki ta'arifin nan hadha huwa me ta'ariful hasani inda al-qattabi ma urifa makharajuhu washtahara rijaluhu yace to idan wannan shine ta'arifin sa a gurin qattabi ghairu musallaman lahu saboda ya shimaru sahiha wa da'ifa ma idan ta'arifin babu kenan me babu bai zama jami'an mani'an ba na'am تعريف الترمذي to sai tirmizi ga hadisi hasani qala ibn sala wa rawaina an tirmizi أنه يريد بالحسن kaga me yace warwina ko warawaina ce Ruwina.
su wani irin siga ne jazma ko tamrid تمريض am marra amma ina ya ruwaito to ibn sala din ruwina an ruwaito mana marrawa
Yaran masu.
musamman aha أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب to hadisi hasani shine Allah yakunu fi isn Allah yakunu fi isnadihi muttaham bil kadhib na'am ولا يكون حديثا شاذا na'am يروى من غير وجه نحو ذلك to kaga wannan shi ma tarifin gairu musallam saboda me Allah yakunu fi isnadihi muttaham bil kadhib wala yakunu hadisan min shaban wa yurwa min ghairi wajhin ayi zamo hadisin ba ta wannan fuskan ba an ruwaito shi ta wani fuskoki daban aha to وهذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله في أي كتاب له قاله to idan an ce turmuzi ya fada ina ne ya fada أو في أي كتاب قاله.
na'am وأين إسناده عنه sanai ina istawar ai al-isnadu min ad-din ya ce ruwina marrawa wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani ya ji daga wani har ajikan wa tirmizi idan wannan ta'arifin idan nisbatu ko idafatu hadha ta'arifi ila tirmizi mashkuk fi ذلك لأن ابن سلاء أورده بسيقة من تمريد ولم يذكر لنا سنده ولم يذكر لنا مصدره أين نقله لم نعرف أين إسناده لم نعرف نعم فإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع idan ku to idan kuma a littafin sa ne aka fahimta aka ce ga ta'arifin hasani a wurin Tirmidhi sakamakon an karanta a fahimtar jami'an an fahimta a jami'in Tirmidhi to ba haka ta'arifin yake ba فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه kaga ya ce kuma hadisun hasanun mai garimu shi kuma a tarifin me ya faɗa mana cewa Allah ya kuna fi isnadi muttaham bil kazi ka sa muttaham bil kazi wala ya kuna mai shazan sanan mai wayurwa min gari wajin kaga sifa guda uku to kuma ana samun kuma ce haza hadisun mai حسن غريب garib in ya zama gariba nawa kenan an rawaito shi ta wani fuska kuwa garib na wanka ji
kaga yaro da ka'ida ɗaya ke.
ya rawar ka yawa na na biyu تعريفات أخرى للحسن To, izan mu haɗa ta'arifan nan guda biyu. Ta'arifin farko nawa? Khattabi. Ma urifa makharajuhu wa ishtahara rijaluhu. Muka ce idan wannan ne ta'arifi inji malamai suka ce wannan to gaya musallam. Ya nawi shimalul sahiha wa da'ifa. Sai aka zo akan ta'arifin wa Tirmidhi. Amma abinda aka fara faɗa Ibn Salati wa ruwina an Tirmidhi. Ruwinan nan aka ce to idan dai cewa wannan maganar daga Tirmidhi aka rawaito bi fi ayi kitabin qala a ina ya fada ba a sani ba wama isnaduhu ina isnadin babu idan danganta wannan akan Tirmidhi mashkuk idan kuma a littafin sa aka fahimci cewa ta'arifin hasani shine kaza to wannan shi ma ne ghairu musallam amma me ta'arifin auren ta'arifin shine a Allah ya kuna fi isnadihi muttaham bil kadhib wala yakunu shaz wa yurwa innaka ta'rifani al-awwal inda al-khattabi wal thani inda eh tirmizi lakin ta'rif at-tirmizi lil hasan ghayr musallam lahu saboda me tarif mashkuk na'am shi ma ɗin to ai ai na faɗa ba faɗa ba sanan ba isnadi ina Nace in ma ya fita din ga wata ka'ida na shi tana wurin To. Na'am.
تعريفات أخرى للحسن Na'am.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله Ibn Salah ya faɗa.
قال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن
Yana nufin Iraqin kenan ko? Na'am.
ثم قال الشيخ وكل هذا مستب مستبهم لا يشفي الغني
To. Ya ce wa qala ba'd al-muta'akhirina Abu al-Faraj kenan Ibn al-Jawzi kenan. Ma abuci littafin me? Talbisu Iblis. Da sifatu Safwa. Da kuma mawdu'at ya yi rubuce-rubuce da yawa da sun ce ana ganin littafan da ya wallafa ya yi rubuce-rubuce da yawa ƙarfin sai ya fanke ɗari shida ta fiye ɗari da ɗauwa da na'am الحديث الذي فيه وعفوا قريب المهتم
هو الحديث الحسن ليس يقول عمل به na'am shine ha ta'rifin yana kenan uku Je- ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغني duk wannan ta'arifin da aka yi wa hasani ta'arifi ne wanda yake mai mustafham bai fito da shi fili ba yanzu bai warkar da damuwan da muke ciki ba
ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح da ta'arifin da Tirmidhi ya royo aka rawaito daga Tirmidhi aka ce ya faɗa da na Khattabi duka bai bambanta mana sahihi da hasani ba وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث
mhm yatanaqqa li وقح لي والتوقع wattadaha an al-hadith حسن قسمان to na an'amtun nazar na fi ƙwaƙwafi na sa ido matuƙa sosai ko وتنقح لي yawwa wattaba sai gashi al'amari ya fito fili ya bayyana a gare ni cewa hadisi hasani nawa ne usmani Mhm.
أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مصدور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ Mhm.
ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله روى مثله أو نحوه روي مثله أو نحوه من وجه آخر na'am فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل
to wannan ibnu salaki fadan wannan magana yace to shi dai tarifin hasani a wurin sa da yake lura da shi tarifi guda biyu ne na farko shine alhadithu alladhi la yakhlu rijalu isnadi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu shine hadisin da ya zamo a isnadin sa akwai rawi mastur wanda yake me ahaliyansa ba ta ba samu tabbaci akan me ahaliyansa ba amma laisa mughaffalan kasiral khata bai da yawan kuskure kenan ko wala huwa muttaham bimaza bil kadhib uku wa yakunu matn al hadith qad ruwiya misluhu aw nahawhu min wajhin akhar sannan wa yakhruju bidhalika min kawnihi shazan wala aw munkaran na'am qultu la yumkinu tanzilu ma zakarnahu anhu ma zakarnahu ko wannan abin da aka ce ba zai- wannan abin da aka faɗa ya ce wa alaha za yi nazzala ko wa kalama turmuzi alaha da kisan yi nazzal ta ce a ba zai yi a ce a wannan a kan nan yake sauka ba wato ba a kan wannan ka'idan kalamazancin turmuzi yake ba in yace hadisi ya sani ba
قال القسم الثاني
na'am أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان na'am
ولا يعد ما ينفرد به منكرا
الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة حديثي حسني ذلك الحديث الذي اشتهره- اشتهر الرجال بالصدق والأمانة لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان شو كده؟ mun gane wannan Ka- an dawo inda ake ko ta'arifin hasani din nan sannan wala yu'addu ma yanfaridu bihi munkaran ba a lissafa hadisin da rawin ya kadaice da shi akan munkarin hadisi wala yakunu al-matanu shaddan wala mu'allalan wa ala qala wa ala hadha yunazzalu kalam al-khattabi qala wallazi zakarnahu فيما بين shike idan kawai sai ka ce hadisi hasani mattasala sanaduhu bi naqli adlin dabit khafif ad-dabt غير شاذ ولا معلل gashi nan shine tarihi kawai shine tarihi ya khafifu duk ne kawai eh ya khafif ad-dabt bambanta su نعم قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس na'am
أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا Mm, كرواية الكاذبين والمتروكين ونحوهم mm, ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا na'am فإن المتابعة تنفع حينئذ na'am ويرفع الحديث عن حضيض الضعف da'afi ila إلى awajji أوجه الحسن أو الصحة الله أعلم to abin da yake so mu gane nan shine yake cewa a ibnu salana cewa la yalzamu min wurudil hadisi min turuqin muta'addida zuwan hadisi ta hanyoyi daban-daban ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban baya lizimta cewa hadisin ya kasance hasani kawai sharadin hadisi ya hasani dai mun ce ya kasance kawai khafifud dabdi ne kawai ba wai zuwansa ta hanyoyi daban-daban ba kaman hadisin al-uznani min ar-ra'si na hadisin yana a cikin Tirmidhi Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisin daga riwayar Shahar bin Haushab Shahar bin Haushab dinnan sun ce da'ifi ne da afahul ma- malamai ko jumhur sun da'afa shi ko da bari in karasa in dauka magana sharu bin hawshab din nan ya ce la yalzamu mu koma baya min wurudil hadisi min turuqin mutaaddida ko ka hadisul uznani min ar-ra'si an yakuna hasanan zuwan hadisi ta hanyoyi daban-daban ba zai haifar wa ba zai mai da hadisin ya zama hadisi hasani ba kamar hadisin al-uznani min ar-ra'si li'anna ad-da'afa yatafawatu saboda shi rauni ya bambanta akwai faminhum ma la yazulu bil mutaba'a akwai raunin da komin mutaba'an da ke ba zai gushe ba idan ya zama tuhuma ne da mai kenan kazib ko sannan yani la yu'assir kaunuhu tabi'an aw matbu'an wannan hadisin zuwan sa ta hanyoyi da dama ba zai amfani ba zai taba amfanan shi ƙara mai karfi ba tunda akwai illan da ba ta karban gyara karwatul gashi nan kazabin wal matarukin in mutum ɗari suka rawaito shi ana akan mai hadisin sa da'ifi ne wa minhu da'afun yazulu bil mutaba akwai rawin da yake gushewa ta hanyar mai mutaba'a kama idza kana rawini sayi al hibs rawin ya zama haddan sa mai sayi al hibs ne ila ikhtilati ne ya same shi ba da ma kabir shikenan sai zama an same shi ta hadisi yaro ya ci hadisin qabl al ikhtilat ko kafin ya samu ikhtilat din nan sannan kuma wa'insu malamai suka sun karo ita wannan hadisin sai mu karbi hadisin nan ko amma saboda mai ƙarfinsa mai khariji ne ba dakhili ba na'am to daga nan sai ya ɗauka hadisi daga kwari habib kwari na rauni a mai da shi ƙololuwan tudu na mai hasani Allahu a'lam bai mu dan tsaya mai dan tsokaci a nan gurin don uwa ƙarƙashin katon da muka mai muka fahimta karatu ne da suke cewa simple a mene? yawwa abu ne mai sauki ta'arifin hasanin hadisi kawai za ka ce ta'arifin hasanin hadisi zan ƙara talhisin da ne hadisin siyas hadisi hasani shine hadisin da yake tsakanin martaba guda biyu amma a zahiri a wurin mai duba ba a cikin haƙiƙanin al'amari ba mun gane wannan magana saboda haka to bayanin malamai ma ta'arifin hadisi ya sani ya wahalar kware matuƙa saboda abu ne wanda yake yankadi ba to fahimtar malami ce za ta haifar masa game ta'arifi saboda sun yi ta'arifa da dama aka ba ta'arifin khattabi akan hadisi hasani aka ba ta'arifin wa tirmizi akan hadisi hasani sai ibnu sala yake cewa shi kuma karkashin bincike da kokkofi da bin diddigi abu ta'arifi biyu sun zo masa akan me hasani amma dai na ƙarshen nan shi ne malamai suka fi ɗauka tarifin da karɓabi ya yi ya ce ma urifa makharajuhu wa shtahara min rijalu sai suka ce tarifin nan ba a sallama akan sa dalili saboda ya kunshi hadisi sahihi ya kunshi hadisi da'ifi wa ta'rifu la budda an yakuna min jami'an mana wa hadha ta'rifu ghairu jami'in wala mani ta'rifi na biyu ta'rifin tirmizi shi kuma illan da aka samu da aka ce ruwina an tirmizi annahu qal shi tamrid aka ce to idan tirmizi in kana tirmizi qala hadha al-kalam min ayi kitabin qala ina ya fada aina isnadu ina isnadin sa babu idan kenan akwai shakku akan cewa mai ta'rifin tirmizi ne duk da haka me yasa arifi me tirmizi yake faɗa shine zalikal hadith zalikal hadith allazi ko zalikal hadith allazi ko laysa fihi rawi muttaham ba a tuhumar rawin sa muttaham bil kazib sannan wala yakunu shazan sannan an yurwa min ghairi wajhi to wannan sai aka ce mana ruwayatu hadisi ta fuskoki da dama bai haifar da shi zuwa ga me ƙara mishi daraja saboda akwai raunin da yake la ya ƙabalul jabar akwai raunin da yake mai ya ƙabalul jabar raunin da ya zama sanadiyar raunin hadisin kazzabin da matarukin ne bai karɓar mai jabar amma wanda ke karɓar ɗauri shi ne hadisin da ya zama dalilin rauninsa ba kazibu ba ne ba mai ba ba ta mataruk ba ne kai sayi alhibzi sayi alhibzi kuwa in an roito shi ta wani hanya zai ƙara masa ƙarfi sai mai da shi hasani shi kenan abin da muke yi shi kenan abin da muke ina ganin mafi haza kifaya ko
ta'ala kifaya
amma ta'arifin da aka da aka rusi na na hasani shine kawai bambanci shi da sahihi shine me shi sahihi yawwa shikenan na'am yawwa ba isnadi ba haka magana ba za a dauke ta yawwa to haka kenan wannan mu mai da shi formula a wurin in yace maka wani yace suka ce a ina ya faɗa kawo littafi kawo isnadi kowane ne ko irin wani abin da ake social media wani mutum ya ce maka ba sai a ce to bai kawo littafi ba ga littafi to in ya kawo littafi ma akwai abu biyu mausuqiyatul masdar mausuqiyatul nas shin ya tabbacin littafin nasa ne hakika hanya ka bi ka tabbatar da littafin sa ne in ka tabbatar da littafin nasa ne ka tabbatar da zancen nasa ne wata hanya ka bi ka tabbatar da zancen nasa ne kafin ka yi hukunci da littafin ka ce littafin wane sai ka tabbatar da nasa ne maganan kuma ta sace saboda ayin littattafan da ba nasu malamai bane an sa sunan su sannan ayin littattafan da malamai ne an ƙara musu abin da ba nasu ba a ciki wasu kuma an rage musu wani kuma an datsa farko an datsa ƙarshe an ce ga abin da ya faɗa ko misali wanda ɗauki ayan fa'il musallin ya tsaya ya ɗauki Allah zina asalatin sahun ba sai ce Allah ya ce a ƙur'ani mai sallah ta shiga uku kuma kuma ce ya na a ƙur'ani da yawa ayoyin da in ka ɗauki in ka datsa nan in ka ce misali wawailun lil mushrikin allazina la yutuna zakata kai shiru sai ka ce Allah ya ce marasa ba da zakka mushrike ne amma ce hum bil akhiratuhum kafirun tukun su ne mushriki ba rashin ba da zakka bane da matan sun kafircewa lahira to idan ya zama ba su ba da zakka amma hum bil akhiratuhum yu'minun hal hal hum mushrikun la na'am da yawa a yi ai ba ma za a yi ba an yi dajin mun dan ba da formula na wa'inda aka yi ma da sunansu da dama wani imamu daga zali an mara haka sosai imamu ahmad ba shi an yi bin hanbal sosai hasan sakar kai malamai da dama ibn al-arabi shi tafsiri ma aka yi mujalladi 28 ma lahadi wa nashi bin na'am mala umar ka duba ka duba wannan saboda kafin mu shiga usul
anan za ku na a kwana
wannan din ko bidiyo na gaba ana ne shi na fasa mu kiyaye mu haddace wasu abubuwan da muka faɗa na'am za mu tashi a turmuzi shine asali gaskiya ne kuma wannan kuma da za a ƙarasa shi ne zai kyau saboda mu yi maganar ta'arifin hasani to kuma mu ƙarasa maganar hasanin sai mu tashi na? ta ake ya tsaye da rukudin ɗin ne ke shakku?
a yi tsaye ne
la ya duru
na'am shi ma an samu nau'i na tarihi na kai
abin da yake so ya gaya mana to ina ne ka wanda muka yi magana hadisi sahihi ai an faɗi ina ake samun hadisi sahihi ko ba haka ba kuma da an ce ina an ce bukhari an ce muslim musulun da sauransu ko amma aka ce ba su yi isti'abin dukkan hadisi sahihi ba bal akwai wasu masu tafai wanda suke akwai hadisan da suke da ƙarfi sosai su wasu ayyukan suka shi ba tsifas kawo shi ba babu akwai sahihu ibnu kuzaima sahihu ibnu hibban kusa da imamu ahmad akwai na wannan na abu ya ala da sauransu dai haka da kuma da musulun da baƙiyar bin makhlaj kun ba kun ba ku manta da shi ba ko mun yi maganar sa mun yi karatun nan da sauransu to tun da yin ta'arifin hasani a ina ake samun hasani a tirmizi asalin fi ma'rifatil hadisul hasan wato asalin inda ake samun hadisi hasani shine ina jami'u tirmizi قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره شنو وند مي يتلتا نوه سننسا ويوجد في كلام غيره وسكتي أما أنا سامو أزنشان وني معلم با ترمذي با daga cikin malamansa ka Ahmad wal Bukhari kaza man ba'adahu kadar luqubni wanda suka yi magana akan me hadisi hasani amma asali shine wa نعم نعم أبو داود نبي مزان حديثي إنا حسني قال ومن مزانه سنن أبي داود inda ake samun hadisi ya sani akwai sunan abi dawud ruwina anhu to gashi nan ruwina kaji sigan azuko anhu annahu qal zakartu sahiha wa ma yushbihuhu na faɗi hadisi sahihi a littafin nan da wanda ya kama da shi wa ma yuqaribuhu da wanda yayi kusa mun kiyaye ibaran nan zakartu sahiha wa ma yushbihuhu a'a wama yushbihu wama yuqaribuhu ibara uku ce zakaltu sahiha wama yushbihuhu wama yuqaribuhu na faɗi hadisi sahihi da wanda ya kama da shi da wanda ke kusa da shi a daraja wama kana fihi wahanun shadidun bayyantuhu wanda raunin ya zama yayi tsanani sosai na bayanin shi a cikin littafi na to amma wama lam azkur fihi shay'an fa huwa min salih wanda na rawaito ban ce kuma ba ne shiru salih
shi mana yin hadisi eh ana karban shi salihun iya da kyau hadisin yayi shi mana
wa ba'daha asahu min ba'd amma hadisan sashin su mai sahihan ma sa da mai tafawuti asahu min ba'd قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح أصح ما عرفه فيه kowane babi yana rawaito hadisin da mafi ingancin da ya sani yake kawo to qala ibn salah ma wajadnahu fi kitabihi mazkuran mutlaqa hadisin da muka samu a jami'in Abu Dawuda ya faɗe shi mutlaq wa laysa fi wahidin min min sahihayn ko wala nassa ala sihhatihi ahadun fa huwa hasanun 'inda eh kiyaye wannan kiyaye wannan magana da kyau hadisin da muka samu a cikin Abi Dawud ya sake ya faɗe shi mutlaqan me ma'anar mutlaqan wa ma lam azkuru fihi shay'an fa huwa salihun tunda yace zakartu sahiha wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu kun ji ko kun ga daga sahihi ya shiru sai ce wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu wa ma kana fihi bi wahanun shadidin bayyantuhu wa ma lan azkuru fihi shay'an fa huwa min salih wanda na ruwaito ban ce komai ba hadisi ne mai karɓaɓɓen hadisi za a karɓe shi to sai aka ce mana inji ibnu salah fa ma wajarnahu fi kitabihi mazkuran mutlaqa in muka samu hadisi abi dawud da kadai an faɗe shi an sake shi ba a faɗi title akan sa ba lakabi ba sannan walaysa fi wahidin min sahihain ba a samu wannan hadisin ya zo a cikin bukhari ko muslim ba wala nassa ala sihhati ahad ba a samu wani malami ya ce hadisin nan ya inganta ba sunan hadisin auren abin da wami hasani qultu ar-riwayatu an abi dawuda bi kitabihi sunan kasiratun jidda arwayatu sunan abi dawuda auren sa ta hanyoyi da dama wa yujadu fi ba'dha min al-kalam ko bal wal ahadith ma laysa fil ukhra akan samu su hadisan a wani nuskan na abi dawuda ba su a can akan samu wani hukunci akan nan ba shi a can wali abi ubaidin al'ajuri anhu as'ila fil jarhi wat ta'dil wa sahihi wat ta'dil kitabun mufidun wa min zalika ahadith wa rijalun qad zakaraha fi sunanihi fa qawluhu wa ma sakata anhu fa huwa hasanun wa ma sakata alayhi fi sunanihi faqat aw mutlaqan to an ce wa ma sakata anhu duk wanda ya shiru bai ce komai ba fa huwa me tunda ce ai ya ce salihu ma'anar shi hasanun ake nufi ko sai ce to wai shin a cikin littafin sa na abi dawuda ne kadai ko kuma dukkan hadisan da ya ruwaita ai ba da bulo da kadai wallafa ba mun ga da me yake nufi haza ma yan bagi at-tanabbuhu alayhi wa at-tayaquz wannan shine abin da ya kamata mu lura mu gane a cikin wannan tarifin nasa sai sai mu tsaya nan alhamdulillah ƙarin da aka yi mana ƙari ne basit a ina ake samun hadisi hasani shine a ina ake samun sa turmizi ake samun sa shine wanda ya fara wannan bayanin ko shine asali turmizi duk da an ce a cikin malaman sa akwai wanda suka yi mai suna faɗan hadisi bayan su sewa kenan sai abi dawuda saboda ya ce ya faɗi sahihi kama yushbihu ma yuqaribuhu kama kana fi wahanun shadidin bayyantuhu kama sakatu anhu huwa salih na'am to idan mun samu hadisi an ce a cikin abi dawud da rawaito shi mutlakan yayi shi ba a samu wani ba a same shi a cikin sahihul bukhari a inganta shi ba a samu wani malami a inganta hadisin bai sunan hadisin hasan to ma sakatu dinnan an fa huwa hasanun dinnan shin wanda ya faɗa abu a abi dawud ne ko kuma a cikin duk inda ya rawaito hadisi mun gane wannan alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم حرف العين لما دوبل عائد المريض ميزوا بيد مري لافيا يخوض في الرحمة ينا كوساوا في الرحمة فإذا دلك عند ينا زما أقول مري لافيا جمرته الرحمة